الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا بيوغا وطن ذو الحجة هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو ددري هدو دا أربعين دا هكو وان دي دي دي دا دايغا وطن بقوي ميلادية أنا دبو بيو دا إشرون دا بيو sati da ya gabata mun fara karatu a cikin babu birnin walidaini wa silatul rahim in ba mance ba mun tsaya a kan hadisi na 324 insha Allah za mu tashi kan hadisin abdullahi dan amur bin as قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وانا حديثي ان ساميش دغ عبد الله دان عمرو دان عاص وندر دا الله تكار تبتا غريس قال يجي أقبل رجل إلى النبي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم wani sahabi ya zo wajen annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi wa kala sai ce ubayi'uka ala al-hijra wal jihad wal jihad yabtaghi al-ajra min Allah ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan ma mubaya'a akan yin jihadi saboda ɗaukakar da kalma ta Allah maɗaukaki akan kuma hijira zan ma mu baya a kan hijira da jihadi abtagin ajira min Allah ta'ala kuma munuhata da wannan shine ina neman lada wajen Allah maɗaukaki faƙala mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hal min walidaika ahadun hayy cikin mahaifanka guda biyu akwai ɗaya rayayye ƙala na'am bal kilahuma yace haka nan ne mazala sallallahu alaihi wasallam bari dukan su biyu suna raye ƙala tabtaghi al-ajra min Allah ta'ala kuma kake neman lada wajen Allah madaukaki ƙala na'am yace eh mazala sallallahu alaihi wasallam ƙala فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما مزالة صلى الله عليه وسلم يتي مش كوما يزوى ما حيفنك ككوتة زمن تكيوة تردس ككوتة تامس cikin wata ruwaya kamar zai da zai zo fa fihi ma fashahid a game da suka yi shahad anan sai muka gane a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifitar da kyautatawa mahaifa da biyayya da su game da jihadi amma nan malamai suka ce ana nihin jihadin da ya zamanto bai zan tilas ga kowa da kowa ba jihadin da idan wasu suka tahi sun wadatas to amma misali da jihadi ne wanda limam shugaba zai yi umarni kan kowa da kowa ya fito to anan babu zabi mun gane ko amma idan ya zamanto jihadin da ba sai kowa ya je ba ‘yan mutane ‘yan kaɗan ake bukata to wannan babu laihi wasu su zamna wasu su tayi kuma wanda zai yi kyautatawa shi ne wanda zai yi kyautatawa ga mahaifin shi kalwa haga lafzu muslim wannan lafzi ne na imam muslim rahimahullah wa fi riwayatin lahuma suna da wata ruwaya daban ja'a rajulun fasta'adhanahu fil jihad wani sahabi ya zo iya neman izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da jihadi wa qala ahayyun walidaka mahaifanka guda biyu suna raye qala na'am yace eh qala fa fihi ma fajahid to game da su a cikin su ne zaka yi jihadi yanzu kai ta gwagwarmaya ganin ka kyautata musu duk abin da suke bukata wanda kake da iko ka dauke musu ka musu ladabi ka musu biyayya duk abin da kake da na ikon da zaka iya aikata musu na kyautatawa ka to kai wannan ma jihadi ne قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل لو an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Amr da As wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi kala yace laysa alwasilu bil mukafi ba wanda yake sadar da zumunta shine wanda idan aka sadar da zumunta shi zai sadar da zumunta wannan ba wai shi bane mai sadar da zumunta na kwarai cikakken mai sadar zumunta ba wanda sai in an sadar da zumuntar shi shi ma zai rama ya sadar da wannan zumunta walakin alwasila sai dai mai sadar da zumunta na kwarai alladhi idza qata'at rahimuhu shine wanda rahimuhu shine wanda zumuntar shi idan ta yanke wa salaha sai shi sai sadar da ita in gane ko tali zumunta wani galiban ta ake ai wani in ka je zumunta shi ma ya kawo ma zumunta ko to wannan wanda idan ka kai zumunta shi sai in ka kai ka sadar da zumuntarka zai sadar da zumuntar shi to wannan ba cikakken mai sadar da zumunta ba cikakken mai sadar da zumunta shine wanda kai idan aka yanke zumuntarka kai za ka yi kokari ka sadar da ita na'am قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن سمونا حديث لغا عائشة ودي الرحلة تكار تبتا أدريتا تتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وند سيرا يان الله دامون سكار تبتا أدريشي الرحم معلقة بالعرش ننسي وهو معلقة أقوي واوكو wannan kuskure ne na matba arrahimu zumunta mu'allaqatun bil arsh tana rataye ne da al'arshin Allah maɗaukaki, ta ƙulo tana cewa, Man wasala ni, wasala Allah, dukan wanda ya sadar da ni to Allah maɗaukaki ya sadar da shi, wa man ƙata'a ni ƙata'a Allah, kuma dukan wanda ya yanke ni to Allah maɗaukaki ya yanke shi shi ba, sai zama to al'amarin ba ƙarami ba ne ba, kuma abin da ya yi wuya a wannan zamani na zumunta. Za ka ga mutum idan aka gaya ma kusancinka da kai da shi sai ka ji mamaki dan uwanka na kud da kud amma saboda an yi sakaci da zumunta ba a san juna ba da shi shi kuma abu ne wanda yake da matsayi mai girma a cikin musulunci na mun ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake son Allah madaukake yarwata arzikin shi jinkirta masa ajalin shi to ya sadar da zumunta na daga cikin sababi na yalwar arziki da samun wannan doguwar rayuwa ko kuma rayuwa mai albarka قال المؤلف رحمه الله وعن ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث an samu wannan hadisi daga uwan mu'minai maimuna al harith radiyallahu anha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta annaha a'taqat walidatan cewa ta diyautar da wata baiwarta walam tasta'zana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta nemi izinin manzala sallallahu alaihi wasallam ba ba ta sanar da shi ba za ta ɗiyautar da wannan baiwa ta ta falamma kana yawmuha alladhi yaduru alaiha fi lokacin da ranar kwananta ya zo wanda a wannan lokacin ne yake zowa kanta qala sai ta ce a sha'urta ya rasulullah annani a'taitu ataqtu walidati zala sallallahu alaihi wasallama ka san cewa na diyautar da baiwata qala aw fa'alti zala sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta kin aikata kin sai kin diyautar da ita ne qalat na'am tace na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ama innaki law a'taytiha akhwaliki ina ma a ce kin ba da wannan baiwa kin baiwa ‘yan uwan mahaifiyarki, to da wannan da ya yi, kana azam li ajirki, wannan shine mafi girma ga ladanki anan sai aka gane cewa akwai wani yanayi yin kyauta ga 'yan uwa yahi falala ga ɗiyautar da bawa domin kyauta ga 'yan uwa abu biyu ne na farko dai akwai sadar da zumunta na biyu sannan kuma ga ladan kyauta ko sadaka daga musu sai zamanto wannan gami linki biyu ne akan abin da ya zamanto alkhairi ne sabanin wanda ya zamanto ba ku da zumunta tsakanin kuma haka nan ne ko da sadaka za ka yi ko kyauta za ka yi in son samu ne ka fara da wanda ya zamanto kuna da dangantaka da su domin manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani sahabi ya zo mai ce manzala sallallahu alaihi wasallam ina da dinari yace an fika ala iyalik an fika ala zawjatik zawjika an fika ala waladik daga ƙarshe an fika ala ala abidaka ala yaminik bayi ma ka ce daga ƙarshe dai da yace iya da su to yace mai yanzu a wannan lokaci kai ka sa abin da zaka yi na'am kidan sai zamanto can kuma wani hadisi ya ce fabda bi man tawud za ka fara kyauta ko sadaka ka fara wanda daga wanda yaunin shi yake kanka amma ba zakka ba na mun gane ko abin da ya zama to sadaka ce ko kyauta wa ana asma bint abi bakr siddiq radiyallahu anha qalat anhuma qalat an samu wannan hadisi daga asma ya abubakar ne siddiq wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su qalat tace qadimat alayya ummi wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo wajena alhali tana matsayin mushrika fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ne nemi fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tambaye shi hukumci kultu sai na ce kadimat alayya ummi wahiya raqibatu mahaifiyata ta zo wajena alhali tana bukata in bata wani abu tana bukata in taimaka mata alhali kuma mushrika ce afa asilu ummi zan sadar da zumuntan mahaifiyata zan iya taimaka mata qala na'am sili ummiki azala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata eh ki sadar da zumuntan mahaifiyarki wannan hadisi sai karantar da mu zumunta ko da ta kafire ce dole ne ka sadar da ita abinda ba za ka yi ba soyayya kuma da rinjayar da shi akan taimaka mashi akan wani musamman ma akan musulmi ko akan zalunci amma abin da ya shahi ci ya shahi cesuwa ya shahi kyautatawa to wannan ko da kafiri ne wanda ya zama to mahaifi ne dan uwa ne kana iya mishi amma kuma ba tare da jibinta al'amarin shi ba ba tare da san shi ba a zuciya domin Allah madaukaki ya yi hani game da mummune su so kafirai su walici al'amarin kafirai da nam akwai ta'alike da mala قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قولها فدرت دتتي وهي راغبه قال بعض العلماء wasu shashen malamai suka ce ma'anahu wa hiya raghibatun fil islam tana kwadayi a cikin musulunci fa yakunu al'amru bi silatiha min ajli ta'lifiha ala al-islam sai zamanto umarni da aka yi kwadayin wannan natam na musulunci sai zamanto umarni da aka yi ta sadar da ita dalilan a jayo hankalinta ne da zuciyarta a lallaɓi zuciyarta kan ta shiga musulunci wakila bal ma'ana ƙauluha wa hiya raghibatun fi asliha wasu malamai suka ce a'a kasancewarta ragiba mai kwadayi a wurina a barta a asalinta kinan ma'ana haka ne kuma wallahu a'lam wannan ita ce mafi kusa ma'anar da ta yi dacewa da wannan lafazin domin inda ta zo tana kwaɗayin musulunci ai ba za ta ce ba ma ta sadar da zumunta domin wani mataki ne babba wanda ta ɗauka wa muta'alliqatun ila zalik wadda take rataye da zuwa wannan asali fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam an tasilaha manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta sadar da wannan zumunta wa hadha huwa al-aqrab alhamdulillah mala yace shi ma nan wannan shine mafi kusa annaha ja'at tatashawwaq ta zo ne tana kwadayi wa tatma ila an tu'tiyaha ibnataha masha Allah ta zo tana kwadayi ne diyarta ta bata abinda Allah madaukaki ya so ta bata fa fi hadha dalilun ala anna al insana yasila aqaribahu walau kanu ala ghairi al islam malai ce kuma wannan dalili ne a sakan cewa mutum ya kusan ya sadar da zumuntar shi ya sadu da dangin shi ko da dai sun kasance ba musulmi bane ba li'anna lahum haqqul qaraba domin suna da haƙƙi na kusantaka na dangantaka wa yadullu li hadha qaulullahi ta'ala fi surati luqman kuma wannan na nuni fada Allah madaukaki da ya fadi a cikin surati luqman wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa haka Allah madaukaki yace wa in jahadaka idan za su ma jayayya su ma musu da gardama ala an tushrika bi kan cewa ka hada bauta ta da wani ma laysa laka bihi ilm akan abin da baka da ilimi a cikin shi wala tuti'uhuma anan bakkar da ka musu biyayya domin sun huce gona da iri a cikin haƙƙin da ba nasu ba domin kadaitar da Allah yin bauta ta Allah ce idan sun umarce ka kai shirka to wannan ba haƙƙi nasu bane kadda ka musu biyayya akan sai dai kuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka abokance su a nan duniya tare da kyautatawa duk da cewa kafirai ne amma ba za ka wulakantar da su ba dalilin kafircin za ka musu ladabi a cikin duk abin da ya zamanto ba saban Allah madaukaki bane ba yani in amaraka walidaka wa alaha fi talabi idan mahaifanka sun ma umarni kuma suka tsananta a neman an tushirka ala an tushirka billah afsa ka bautawa kai shirka da Allah madaukaki wala tuti'uhuma to kadda ka musu biyayya li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq domin babu biyayya akan sabawa mahalicci ayiwa abokin halitta da'a a cikin sabawa Allah madaukaki mahalicci walakin sahibuhuma fi duniya ma'rufan sai dai kuma ka abokance su a nan duniya tare da kyautatawa ai i'tihim min ad-dunya ma yuhibbu lahum min as-sila ma yajibu lahum min as-sila ka ba su na al'amarin duniya abin da ya zamanto wajibin ka ne ka sadar da zumunta wannan walau kana kafirai ne ko da sun kasance kafirai ne au fasikai ne ko da sun kasance fasikai ne li'anna lahum haqqul qaraba domin suna da haƙƙi na dangantaka da kusanci. قال المؤلف رحمه الله وقولها راغبة أي طامعة فيما عندي ما لن يي تفسير وانا راغبة كان شوى أي طامعة مي قديتي فيما عندي نا أبن ديكي حنونا تسألني شيئا تنادوكونا وانا أبو تيلا kanat ummuha minan nasabi wasu malamai suka ce wannan mahaifiyar wannan tata ta dangane ce ita ce wadda ta haye ta wakila minan rada'ati wasu suka ce a'a mahaifiyarta ce ta bangaren shayarwa ita ta shayar da ita nono wasu sahihul awwal malai ce kuma abin da yake ingantacce shine magana ta farko cewa uwarta ce ta nan nasaba ko dangane قال المؤلف رحمه الله وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن سامونا حديثي لك زينب القبيلة الثقيف مات عبد الله بن مسعود وان يدع الله تكار تبتا أغريس وعنها أغريش دئتا قالت تتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وان سيرا الله دامون تكار تبتا أغريش يتشي tasaddaqna ya ma'sharan nisa ya ku taron mata ku yi sadaka walau min huluwikum huluwikunna huliyikunna ko da dai da kwandagan ku ne wannan kayan kawa na hannu da na kawa nam qalat faraja'tu ila abdullahi bin mas'ud sai na komo gida wajen abdullahi dan mas'ud domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tattara su ne iya musu wa'azi ya umarci bilal ya shiga ya ce su kawo abin sadaka su yi sadaka domin mafi yawancinsu suna wuta kuma mafi yan mafi yawanci yan wuta mata ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sababi yakfurna al-ashir yaksurna al-la'n wa yakfurna al-ashir suna yawan la'anta kuma suna yawan butulcewa ni'imar da Allah madaukake musu ta bangaren mazajen su su ba su ci su ba su sha su musu sutura su kula da lahiyarsu amma a waye gari da dan laihi ya dan sabani ya samu gari mace ta ce wata tsiya ka taba mu in ba ma kaddara ba ina kai ina aure na kaga wannan butulcewa ni'ima ce da da mutum to wannan shine sababin su yawan shigar su wutar jahannam Mazala sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su yi sadaka sai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud ta dawo wajen mijinta fa qultu la tace sai na ce mishi innaka rajulun khafifu dhal yad kai mutun ne talaka wanda hannunka baya da nauyi tana nihin kamar baya da dukiya talaka ne wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad amarna bi sadaqa kuma manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ya umarce mu da mu yi sadaka fa'atihi fas'alu ka tahi ka je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na iya baka sadaka a matsayin kai mijina ne fa in kana dhalik yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghayrik in wannan ya wadatar da ni in na baka sadaka ta karbu ta yi in kuma ba haka ba to in je in bada ta ga wani ku ba ku ba wa kala abdullah bal itinihi itihi ant abdullah dan mas'ud yace mata a'a ke dai ki je da kanki ki je mishi sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu sai na tashi na tahi فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها sai na je wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai na tarar da wata mace daga mutanen Madina a kofar manzala sallallahu alaihi wasallam bukatarta ita ce bukatata ita ma ta tahi ta tambaye abinda nazo in tambaye in yi tambaya akan shi ita ma shine ta tahi saboda shi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة مازال صلى الله عليه وسلم أن الله مدوكي يا جيوها مي قرشيني farkon ganin shi da zaka yi zaka ji tsoron shi mutukar tsoro Allah ya sanya mai kurjini sai dai kuma da zaran ka zamna da shi dan lokaci zaka ga wannan kurjini tsoro ya ya gushe saboda kikkiawan mu'amala da zamantakewa da alkhairi ga abokin zama qala fa kharaja alaina bilal bilal sai ya huto wajen fa qulna lahu sai muka ce mishi iti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbirhu anna imra'atayn bil babi tas'alanika ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka bashi labari cewa wasu mata guda biyu a kowace suna tambaye shi atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima sadaka su idan suka yi gama akan mazajen su ta wadatar da su ta zan sadaka Allah ya karba wa ala aitamin fi hujurihima haka na idan suka ba wasu marayu wanda suke gidansu ba marayun su bane ba amma su suke dauke da nauyin su in sun ba su sadaka tayi wala tukhbirhum man nahnu amma kada ka ba shi labari cewa su wane ne mun gane ko zinan sai Zainab ta cewa Bilal ka je ka ce ga wasu mata amma kada ka ga bukatun su ga tambayoyin su amma kada ce wance ce da wance قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله Bilal radiyallahu anhu ya shiga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man huma manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Bilal su wane ne kuma wannan na da kyau domin wani lokaci fatawa tana sha bamban da mutum da wane ne da daidai matsayin mutum daidai wannan fatawar da zaka ba babba ba ita bace zaka ba karamin yaro fatawar da zaka ba mai kudi ba ita bace zaka ba talaka da al'amarin da ya shahi dukiya ne wancan za ka mai fatawa a kan ya gudda zaka ya ba da wannan ko shi kuma wancan za ka ba shi haƙuri a kan talaucin da Allah ya ɗora mai kuma da ƙoƙarin nema da abin da ya kama kidan kowa daidai abin da ya dace da shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su manhuma su wane ne qala imra'atun min al-ansar wa zainab wata mace ce ta daga mutanen Madina da Zainab yanzu Bilal ya shiga cikin matsatsi biyu ga amana ta ɓoye asiri da suka umarce shi kai ba da labarin suwa ne ko sannan ga tambaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai wa zai ga wanne zai gabatar amsa zai bada domin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙƙin kowa babu zancen sauraron amana da suka ce wannan haƙƙi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan babu zancen sauraron maganarsa shi yasa ya ce imra'atun min al-ansar da yake bai santa ba yace wata mace ce ce daga mutanen Madina da Zainab wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu zainab zayyani zayyani wacce daga cikin zainabobi domin Zainab suna da yawa wacce daga cikin su hi qalat imra'atu abdullah yace mata abdullahi dan mas'ud ce shi kuma abdullahi dan mas'ud ya kasance khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san halin shi ya san halin mutanen iyalan shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lahumma ajrani idan suka yi wa mazajen su sadaka da marayun da suke hannunsu suna da lada guda biyu ajrul qaraba akwai lada na kusanci tabbat kuma tsakanin miji da mata babban kusanci ne ba karami ba wa ajru sadaka sannan kuma ga lada na sadaka nan sai muka gane cewa yin sadaka ga wanda ya zama to kuna da alaka da shi sawa'un ta jini ce ko ta haifuwa ce ta ta auratayya ce surkuntaka ce ko kuma ta musulunci ce ko abin da ya kama da haka yayi ga wanda baya da ba ku da wannan alaka da shi na'am ka bashi sadaka sai zamanto ta hilada ka ba wani domin wancan idan ka ba wanda ka zamanto kuna da zumu kuna da dangantaka lada biyu ne ga lada na zumuntaka zai ƙara danƙon zumunci sannan kuma ga lada na sadaka wa an abi ayu wa an abi sufyan lokaci yayi ko to sai mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك